صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله فضل بني آدم بمزايا والفضائل لا تعد ولا تهسى وليس ثم فضيلة ولا مزية من تلك المزايا بعد الخلق والإيمان بأفضل من العلم يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ويقول جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال وهو أصدق القائلين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يقول شاعر سلي إن جهلت الناس عنا وأنهم فليس سواء عالم وجهول ففي الآية الأولى قرن شهادته بشهادتهم وفي الثانية وعدهم برفع درجاتهم وفي الثالثة نفى مساواتهم مع غيرهم وقد ظهر ذلك في القصتين عظيمتين أما العولى وهي قصة أبينا آدم مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام إذ المقصود منها بيان فضل العلم وأهله وأن العالم أفضل من العابد وإن كان العابد معصوما والعالم مخطئا أما القصة الثانية وهي قصة نزول إقرأ وهي أول ما نزل من القرآن على سيد البشر ومضمونها بيان العلم وأنه أقدم وأولى ما بدأ به قبل كل شيء وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال الحافظ المذي رحمه الله روي من طرق تبلغ الحسن وعن ابي هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم رواه الترمذي وحسنه الالباني وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضأ أجنهتها رضاء لطالب العلم وإن الآلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وإن العالم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن, وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر اللهم اجعلنا من أهل العلم وخدمه اللهم اجعلنا من أهل العلم وخدمه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين ورحمنا وارحم موتى المسلمين واقض الدين عنا وعن جميع مدين المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله وقال السحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جهد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa hakika Allah madaukakin sarki ya fifita dan adam da falaloli masu tarin yawa da baye-bayan da ba za su iya kidanyuwa ba kamar yadda ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffa idan kuka ce za ku kidanya kyaututtukan da Allah ya muku da baye bayan da ya baku ba ku isa ku iyakance su ba sai dai dan adam yana da yawan zalunci kuma yana da yawan kafirci yayin uwa halittar dan adam halitta ce ta musamman da Allah yake bance ta ya darajta ta ya fifita ta yi mata abubuwan da suke bambanta ta da sauran halittu wanda suke nuna girmanta da martabarta da darajarta da ɗaukakarta a wajen mahaliccinta ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana wala kad karramna bani adam haƙiƙa mun karrama ɗan adam wa hamalnahu fil barri wal bahr mun ɗauke shi akan tudu da kuma akan teku ma'ana mun masa dangin kayan sufuri da zai yi tafiya da su a kan tudu sannan mun masa dangin kayan sufuri da zai yi tafiya da su a cikin ruwa halittun Allah malamai suka ce iri hudu ne akwai halittar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa akwai halittar da ba ta rayuwa sai a kan tudu akwai halittar da ba ta rayuwa sai a sama da zarar ka ganta a ƙasa to rana ta ɓaci haka akwai halittar da da ka fito da ita daga cikin ruwa to rana ta ɓaci haka akwai halittar da ka ganta a cikin ruwa to rana ta ɓaci to sannan cikon na hudun ita ce halittar da za ta iya rayuwa a dukkan waɗannan wajajen ita yar tudu ce amma za ta iya rayuwa a ruwa za ta iya rayuwa a sararin samaniya duk yadda yanayi ya juya mata za ta iya rayuwa wannan ita ce halittar ɗan adam ɗan adam zai iya rayuwa akan tudu daman a tudu aka yi shi ɗan adam zai iya rayuwa a cikin ruwa ba ɗan ruwa bane amma Allah ya bashi ikon da zai iya rayuwa a cikin ruwa ɗan adam zai iya rayuwa a sama dan adam zai iya rayuwa a ko ina ka aje shi a wannan sararin duniya shi yasa malamai suke cewa kai ka ce duniya dan dan adam Allah ya yi ta domin ko ina ta faɗi sha ne a gare shi to wannan yana daga cikin falalolin da Allah ya yi wa bil adama shi yasa yana daga cikin abubuwa na farko na falala wanda suke bambanta dan adam da sauran halitta wanda Allah ya ambata a cikin wannan aya wa hamalnahu fil barri wal bahri mun dauki dan adam akan tudu mun dauke shi akan teku warzaqnahum min at-tayyibat mun azurta shi da dangin daɗaɗa na abinci da abin sha da abin auratayya da tufafin sawa fil ma'akili wal masharibi wal manakihi da haka ubangiji madaukakin sarki ce faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kai lalle hakika mun fifita dan adam akan da yawa daga cikin halittar da muka halitta da falaloli masu tarin yawa to ya uwa masu albarka mu sani cewa wannan falala da Allah subhanahu wata'ala ya wa dan adam kambunta da sirrinta shine ilimin da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam amma in ba ilimi ba duk wata baiwa da ka sani dan adam yana da ita a cikin dabbobi akwai wanda ya fi shi kowace halitta dabi'a da ka sani kyakkyawa da zaka iya yaban dan adam da ita cikin wasu dabbobin zaka samu wanda ya dara shi idan ka ce jarumta dan adam yana da jarumta zaki yafi dan adam jarumta shi yasa ko dan adam in ana so a kururuta shi a nuna jarumi ne sai a ce wani zaki ne ma'ana zaki ya fi shi wannan akwai ɗabi'a ta haƙuri da mu ya ɗari ɗan adam haƙuri shi yasa in za a yabi ɗan adam ta fuskar haƙuri sai a ce kamar damo to da ire-iren waɗannan abubuwa da yawa amma abin da ɗan adam ya kera dukkanin sauran halittu da shi shine ilimi Allah ya ba shi ilimin da bai ba wa dukkan sauran halitta ba ashe kenan ba wai halittar gangar jikinsa bace ta sa ya fi kowa dan idan ka kalli zubin jikin dan adam akwai halittun da suke da kama da shi ta wannan fuska misali buri akan ce buri yayi kama da mutum har ma akwai wanda suke da tunanin ai asalin dan adam buri ne ya ci gaba ya waye shi yasa ya zama abin da ya zama amma asalin sa buri ne wanda wannan ƙarya ne amma dai Allah ya kamanta halittar dan adam ta wata fuska ta halitta irin ta buri to haka nan akwai ɗabi'u da yawa da dan adam ya kamanceceniya da wasu daga cikin halittu ta fuskar su amma halitta ko baiwa ta ilimi to ita ce wacce dan adam ya kirewa kowa kuma da ita ne Allah madaukin sarki ya girmama shi ya bashi daraja ya kambaba shi har yayi masa yabo da kirari da dama a cikin alqur'ani kadan daga cikin ubangiji subhanahu wataala yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah da kansa ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai mala'iku ma sun shaida sai ce sai kuma masu ilimi tsayayyu akan gaskiya ashe kenan falalar ilimin ita ta jawo aka hada shaidar Allah da shaidar mala'iku sai aka ce da shaidar malamai malamai suka ce tare da cewa ba wai ilimi ce kadai baiwar da Allah ya wa dan adam ba Allah yayi baiwar mulki yayi baiwar sarauta yayi baiwar kuɗi amma ba inda Allah yake hada shaidarsa da shaidar bayi sai masu ilimi kadai daga cikin bayi bai ce ba Allah ya shaida mala'iku sun shaida masu kuɗi sun shaida ko Allah ya shaida mala'iku sun shaida sarakuna sun shaida ko Allah ya shaida mala'iku sun shaida dattawa sun shaida tare da cewa dattako shi ma ɗabi'a ce kuma kyakkyawar sifa ce daga cikin sifofi na yabo amma sai Allah ya ce malamai ma sun shaida da haka malamai suka ce wannan kadai ya ishi masu ilimi falala ya ishi masu ilimi su bugi kirji su yi tutiya inda a ce tutiya da fariya ya halatta kan cewa Allah ya haɗa shaidar su da shaidar mala'ikunsa da kuma shaidar kansa. To sannan aya ta biyu Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah ya yi alkawarin zai ɗaukaka darajar masu imani daga cikinku da kuma waɗanda ya yi wa baiwar ilimi da darajoji masu tarin yawa ba wai daraja ɗaya ko biyu ba. Hakanan a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ka ce da su shin da masu ilimi da wanda ba su ba za su zama ɗaya amsa shine ba za su zama ɗaya ba sai Allah ya ce to amma ba kowa yake gane bambancin ba sai mai hankali da haka mai hankali ne yake gane bambanci tsakanin ilimi da jahilci tsakanin malami da jahili wani balarabe yace sali in jahiltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu ki tambaya ki ji in ke baki sani ba da malami da mai ilimi Allah bai yi su daidai ba a cikin aya ta farko ubangiji ya gwama shaidar mala'iku da shaidarsa da kuma shaidar malamai a aya ta biyu ubangiji ya yi alkawarin zai ɗaukaka darajar masu ilimi a aya ta uku ubangiji ya kore daidaito tsakanin masu ilimi da wanda ba su ba yayin uwa hakan ya daɗa fitowa ƙarar ta hanyar buga misali don matso da nesa kusa don kuma masu hankali su fahimta su gane cikin gaggaruman kissosi guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani kissa ta farko ita ce kissar mala'iku da annabi adamu wanda babban saƙon da istar take kunshe da shi shine bayanin falalar ilimi da abin da ba ilimi ba ilimi ya burbushi dukkan wani abu da ka sani sannan mai ilimi ya ɗaukaka akan dukkan wanda ba shi ba ko da a ce wannan wanda ba mai ilimin ba ma'asumi ne baya laifi ko da a ce shi wannan mai ilimin yana laifi amma falalar ilimi takan sa mai ilimi ya ɗaru wanda ba shi da ilimi wannan shine saƙon da kisar annabi adamu da mala'iku take isarwa a cikin alkur'ani wanda tana daga cikin kissosin da suka fi kowace kissosi yawan maimaituwa a Qur'ani Allah ya yawaita maimaita su da haka malamai suka ce sakon da Allah yake so ya isar mana a cikin waɗannan kissosin shine nuna mana mu ɗan adam ɗaukakan mu fa tana cikin ilimi mu ɗan adam da ilimi mukan keri dukkanin wata halitta da Allah subhanahu wata'ala ya har mala'iku to da haka karmi sakaci da wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana wa iz qulna wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa tuna yayin da ubangijinka ya ce da mala'iku ni zan sa mamayi a ban ƙasa ƙalu sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ya ubangiji yanzu za ka sanya a duniya wanda zai yi barna a cikin ta ya rinka zubar da jini mala'iku sun tambayi Allah wannan ne ba dan musu da shi ba sai dan ya fahimtar da su hikima su'alu isti'lamin ne tambayar neman sani da hikima ce daidai da faɗin annabi zakariya ƙala rabbi ja'al li aya ƙala rabbi anna yakunu li gulamun wa lam wa kanat imra'ati akhira wa qad balagtu min al-kibari itiya ko wa kanat imra'ati akhira ma'ana tambaya ce ta neman hikima da fahimta ba wai tambaya ce ta dan me zaka yi ba a'a to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamu ina da wani ilimin da ku ba ku san shi ba malamai suka ce anan mala'iku sun ce dan adam zai yi barna dan adam zai zubar da jini Allah bai ce musu a'a ba amma duk da haka sai ce na san wani abin da baku sani ba magana ce ta ilimi inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba to sai Allah zai nuna wa mala'iku hikima da fifiko da bambancin daraja tsakanin su da dan adam in dai yana da ilimi sai Allah ya ce wa allama adamal asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi adamu sunaye baki daya ثم عرضهم على الملائكة sannan sai bujuro zai yi jarabawa tsakanin Adamu da mala'iku faqala sai Allah yace da mala'iku anbi'uni bi asma'i haula ku gaya min sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya cikin abin da kuke jin cewa ku kuka fi cancanta kuraye a duniya ba dan adam ba to a ilimi ba a kifadi in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba kuma matukar kana so ka zauna lafiya a duniyar ka in baka sani ba baka sani ba amma matukar baka sani ba kace zaka yi ci da buguzun to idan Allah ya tashi kunyata ka da tozarta ka zaka sha mamaki take mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu kai ne masani ne hikima kala sai Allah ya ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim kai ga ya musu falamma anba'ahum bi asma'ihim bayan adamu ya ci jarabawa ya gaya musu abin da su basu sani ba kala sai Allah ya ce da mala'iku alam aqul lakum dama ba na ce da ku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ni na san abin da ke boye a sama da ƙasa ni na san abin da kuke boyewa na jin cewa kun fi shi cancanta ku rayu a duniya ba shi ba to yanzu wannan ya nuna muku ya fi ku cancanta ya rayu a duniya ba ku ba to amma da me adamu ya fi mala'iku cancantar ya rayu a duniya da ilimi ba da tsawon shekaru ba a gabansu aka halice shi ba da tsarki ba na cewa baya sako a'a shi yana sako amma su ba sa yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون duk waɗannan yaban da Allah yau mala'iku su ba sa saba masa su ba sa yi masa riga malam masallaci su ba sa yi masa azarbaɗi su ba sa gushewa wajen ibadarsa dare da rana mala'iku bauta suke ba sa hutawa duk Adamu bai da wannan qualities din amma tare da haka Allah ya ce ya fi ku dacewa ya rayu a duniya ba ku kuka dace ku rayu a duniya ba saboda me saboda yana da ilimi to ba wannan bane ba ma dungurungum sai Allah ya ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam sai muka ce kuma ku je ku durkusa ku bi shi ku sallama masa ku gaishe shi saboda falalar ilimi da Allah madaukakin sarki ya bashi to naka ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce duk inda kaga wannan kissa da yadda Allah yake nau'anta salon zance game da ita sakon dai ɗaya ne ya nuna maka dan adam yana samun daraja ne da falala in yana da ilimi kuma sanadiyar rashin ilimi duk wani kaico da wani koma baya da wani takaicin rayuwa yakan riski dan adam idan ya kasance jahilci duk kasar da kaji ana wayyo wayyo talauci yayi katutu ilimi ne babu jahilci ne ya samu gindin zama da zarar jahilci ya zauna to arziki barin wajen yake amma da zarar ilimi ya zo waje to talauci guduwa yake shi yasa larabawa suke da karin magana la faqar ba'da ilm ba a talauci in an yi ilimi sawa'an ilimin rayuwa ballantana ɗungurungun ilimin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini duk wanda Allah yake son sa da kowane irin alkhairi to yakan bashi ilimin addini shine suna samun kowane alkhairi ballantana mafi girman alkhairi wanda ita ce aljanna ba zai yi ka same ta baka da ilimi ba ilimin sanin Allah subhanahu wataala ilimin addini ilimin sanin yadda zaka bauta wa mahalicci ilimin sanin menene ma makasudin zuwanka wannan duniya to da haka mu fahimci wannan dan adam yakan fi mala'ika daraja ta sanadiyar ilimi kamar yadda wannan kissa ta ba mu kyakkyawan darasi akan haka kissa ta biyu shine farkon wahayin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wahayin yi karatu ikra yi karatu malamai suka ce wannan ya nuna daukakar al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cikin ilimi domin farkon abin da aka ce shi kansa annabin yayi shine ilimi ku kalli girman tauhidi ku kalli girman sallah ku kalli girman bin iyaye ku kalli girman dukkan wata ibada da zaka kalla amma Allah bai fara cewa annabi yi ta ba sai da ya fara ce masa me yi karatu saboda ita ibada kanta ba ta yiwa sai da karatu duk wata mu'amala da ka sani a duniya in dai ana so a yi ta salin alin ciki lafiya baka lafiya to sai ilimi ya shiga kuma sai ya gabace ta amma duk abin da ba haka ba to ko shakka babu in an yi shi ma ba za a ga mai kyau ba shi yasa masu hikima suka ce kai ko kashi idan ka kalli na jahili da na malami yana bambanta ba dai shine najasa ba to ko a kashi ana bambanta jahili da mai ilimi ballantana a magana ballantana a mu'amala ballantana a dukkanin wani kai kawo na rayuwa da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce da manzon Allah yi karatu domin yana so ya bashi ɗaukaka ta ƙolin ƙoli ɗaukakar duniya da ɗaukakar lahira da haka sai ya ɗora shi akan turbar ilimi don haka kai ma kana son ɗaukakar duniya da ɗaukakar lahira to lallai ka yi riko da ilimi to da haka malamai suka ce musamman kuma ilimin addini kamar yadda bayani ya gabata ko shakka babu ilimi shine jagora imam bukhari ya yi babi a cikin sahihin sa Allah ya ji kansa da rahama yace babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal babun da yake bayani akan cewa in dai a musulunci ne to ilimi mutum yake fara yi kafin ya faɗi wata magana ko kafin ya aikata sai ya buɗe wannan babi da faɗin Allah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum ubangiji yace fa'alam ka fara yin ilimi ka fara sani me za ka fara yin ilimi da sani annahu la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wastaghfir li dhanbika sannan ka roƙi gafarar zunubanka walil mu'mini ka roƙa wa mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ubangiji ya san kai kawanku a rayuwa kuma ya san inda za ku koma ku kaga anan sai aka gabatar da ilimi sannan ilimin maganar tauhidi sannan me sannan aiki istighfari ibada ce amma ba a yin ta sai an fara ilimi tauhidi ibada ce ita ce mafi girman ibadar da aka bautawa Allah da ita amma ba ta yiwa sai da ilimi ballantana kuma waɗansu waɗanda ba waɗannan ba wanda ba su kai waɗannan ɗin girma da daraja ba hadisi ya zo daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗalabu li ilimi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan dukkanin wani musulmi yayin uwa masu albarka yau al'ummar musulmi musamman mu 'yan arewacin Najeriya abin da ya sa muka samu kanmu a cikin halin da muke ciki wallahi yana daga cikin abu na farko shine wasa da ilimi da muke sakaci da ilimi da muke yi kuma abu biyu ya jawo mana abu na farko miyagun azzaluman shugabanni wanda suka nakasta mu ta fuskar ilimin zaka samu ba a bawa ilimi abin da ya kamata a bashi duk makarantun mu sun zama kango duk makarantun mu sun zama kufai da haka yaran mu sun zama ƴan kwaya sun zama ƴan bangar siyasa sun zama ƴan kaza sun zama ƴan kaza duk al'ummar da ake so a cuce ta ake so a bautar da ita ake so a zalunce ta to farkon abin da ake mata shine nakasta bangaren iliminta idan aka nakasta ka ta bangaren ilimi to an gama da kai domin ba za ka samu wayewar da ya kamata ka samu ba ba za ka san kai ma wane ne ba ba za ka san kanka ba ba za ka san yaya za a yi abu kaza yancinka ne abu kaza ba yancinka ba wannan shine sakiyar da babu ruwa ta farko da aka yi mana arewacin Najeriya wanda duk wani abu da 'yan kudu suke tunƙaho da shi na sun fi mu bai wuce maganar ilimi ba in ka cire maganar ilimi babu wani abu da suka fi mu babu wani abu da suka ɗare mu da shi to da haka muke kira ga shugabanninmu masu albarka masu kishin al'ummar da gaske masu son su busa mata rai su dawo su kula da harkar ilimi su dawo su kula da harkar ilimi duk wannan fitintunin da ake a cikin dazuzzukanmu da ƙauyukanmu jahilci ya kawo idan mutum ya san kansa ya zai ɗau bindiga ya zama ɗan ta'adda mutane ne an bar su babu boko babu arabi suna rayuwa irin rayuwar dabba a dawa ba su da wani bukata a rayuwa sama da su titi jima'i haka duk wani wanda ya kawo musu wani abu na ta'addanci na tallan sharri abu mai sauki ne su dauka su taya shi amma idan suka san kansu wallahi ba za su yi haka ba duk wanda ya san kansa ba wani wanda zai zo ya baka bindiga ya ce ka zama dan ta'adda ba zai ba za ka yadda da wannan ba saboda dan adam ya san muhimmansa a rayuwa ta wuce haka to amma idan babu ilimi idan ka kalli fim din namun dawa ka kalli dan adam zaka ga abu ɗaya suke yi ci ne da jima'i da kashe juna ba wani abu da ya fani wannan ka kalli fim din namun dawa kaga me suke yi ƙone ruwa in sun ji yunwa mai ƙarfi ya kashe mara ƙarfi ya cinye shi in sun ji jima'i su jima'i daga nan kuma in an yi aron gama waɗanda suka fi wasu ƙarfi su danne su wannan shine bautar da mu da aka yi wanda wannan bautar wadda ake mana matukar ba mu dawo cikin hayyacinmu ba matukar shugabanninmu ba su mai da hankali akan harkar ilimi ba wallahi sun matallahi ba za mu fita daga wannan kangin bautar ba akwai kasashe da yawa wanda za ka ji ana cewa najeriya ta fi su kuɗi amma wallahi 'yan ƙasar sun fi najeriya ci gaba da wayewa akwai ƙasar da za ka je titunan da suke kano babu su a kafital ɗin ƙasar ƙasashe da yawa ma ba sai na buga misali da wata daga cikin ƙasa ba duk wanda yake fita daga najeriya ya sani abubuwa duk da muke rainawa na ƙasarmu na gine-gine da ci gaba za ka tara ƙasashe da yawa ba su da shi amma bambancin shi ne 'yan ƙasar sun fi mu hankali suna da ilimi yanzu ƙaramin misali ƙaramin misali ba na son in kama sunan wata ƙasa don kada 'yan ƙasar su ji babu daɗi amma za ka samu akwai ƙasashen da ba su kai mu ba amma muna tururuwar zuwa wajensu don neman ilimi don neman karatu wanda wannan yana nuna maka a zahirance sun ɗare mu za ka ga ɗan najeriya in ya je ƙasar sai ganta ƙauye sai ganta koma baya ta fuskar gine-gine da kaza kaza amma fa ta fuskar ci gaba ta ɗari ƙasarsa domin haukar da ake a ƙasarsa ba a yi a wancan ƙasar tunani da sanin ya kamata na 'yan ƙasar ya fi na 'yan ƙasarsa da haka mu gane ya 'yan uwa ilimi shine gishirin rayuwa ilimi shine sirrin ɗaukakar ɗan adam ilimi shi yake bambanta mutum da dabba amma matukar babu ilimi to dan adam da dabba duk iri ɗaya ne ba su da bambanci illa ta biyu da aka yi mana shine illa ta fuskar wawantar da hankulan mu ta fuskar ilimin addini banda ilimin rayuwa kawai ilimin addini irin yadda shehunnan bata da san zuciya suka sanya kwakwalen mutane a aljihunansu suka hana su su fahimci addini suka bautar da su suka mai da su kwallo suna kada su yadda suke so za ka samu da yawa daga cikin shehunnai ban ce duka ba amma akwai kaso mai tsoka a ciki gadar karatu suka yi amma ba karatun suka yi ba gadar malinta suka yi amma ba malamai ba ne ba wallahi suna biyan bukata ne da jahilcin mabiya biyan bukata suke da jahilcin mabiya kuma wannan abu ne wanda ya samo asali ba tun yau ba ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu inna kaseeran minal ahbari والرهبان la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah ubangiji yace ya ku wadanda suka yi imani ku sani da yawa daga cikin ahbar ahbar malaman yahudawa kenan war ruhban ruhban malaman nasara kenan sai Allah yace la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin kudin mutane da wayo suna cin kudin mutane ta hanyar dabara suna cin kudin mutane ta hanyar sun jahiltar da su suna cin gajiyar jahilcinsu yanzu bari in ba mu karamin misali duk da duniya tana ci gaba a hankali a hankali a da za ka yi targaɗe za a kawo ka wajen malamin da zai ja maka targaɗen yana motsa baki wai addu'a yake ta jan targaɗa amma ba zai taɓa gaya maka ita ba saboda mai saboda gobe in ka sake targaɗe ka sake kawo kuɗi ya jama kaza za ka siya a gidanka za ka ci amma ba a koya maka karatun yankan ba sai ka kai wajen malam shi zai shi ya san karatun yanka ya yanka maka dan yana da wani kaso a ciki mutuwa za a yi maka ba a yadda a koya maka yadda ake suturta gawa ba tare da kai kafi kowa cancantar ka suturta wannan gawar amma wani malami ne zai zo ya wa gawar wanka kuma wajen wankan ba za a yadda ka shiga ba don karka gani karka koya to sannan kuma duk abin da gawar ta mutu da shi na tufafi kuma na malami wannan irin abubuwan fa muka gada a ƙasar Hausa ba don komai ba don a ci gaba da ne bautar da mutane ana mallakar su ana sa su su yi abin da ake so ko da ya saba wa Allah ko da ya saba wa manzo Allah to irin waɗannan malaman ba su da tashin hankali wanda da yawan su sun rasu Allah ya ji kansu amma ‘ya'yansu sun gaje su kuma sun zo sun tadda duniya ta fara canjawa duniyar ƙalubale. Yau ta kai a garin Kano fa, ƙaburburan shehunnai kamfani ne, trading kamfani ne. A yau idan shehu ya mutu a Kano, akan ki a ɗauke shi a kai shi makabarta sai a binne shi a gidansa, saboda akwai mutanen da za su zo neman albarka wajensa, to ‘ya'yansa su kuma sai su katange kabarin su yi masa kwalliya su sa fitilu sai su sa gate. gwargwadon buƙatar ka in ka zo ziyarar shehu da neman albarka da neman tabarraki gwargwadon kuɗin da za ka biya yau a garin kano akwai wannan ba wajen akwai wata barazana a wata makabarta ba a'a saboda kaburburan su kansu neman kuɗi ake da su su shehun nan sun nema suna da rai bayan rasuwarsu kuma 'ya'yansu sun ci gaba da nema kuma duk da gumin al'umma to shi yasa duk lokacin da wani bayani na gaskiya ya zo wa al'umma dan tawaye to ba za su taba yadda da wannan ba za su yi abin da za su yi dan su ga sun taka birki sun toshe sun hana al'umma tawaye domin idan al'umma tawaye to zaluntar ta da suke yi da gidadantar da ita da ci da gumunta kasuwarsa ta tashi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna faɗa Allah ya turo annabi ne da dukkanin masu yada da'awa ta gaskiya don su fitar da mutane daga bautar mutane ‘yan uwansu zuwa ga bautar Ubangijin mutane. Idan ba a tafarkin sunna ba, duk wani tafarki da ka bi wallahi za ka samu shehunnan wannan tafarkin bautar da mutane suke don su gajiyarsu. Bautar da mutane suke don su gajiyarsu. To babban takaicin shine ina ma a ce iya kuɗinka za a karɓa, amma har imaninka an karɓe. ka je ka shiga wuta wannan ruwanka ne ka mutu kana shirka kai ta dama su dai sun samu kuɗi su dai buƙatar su ta biya haka ya ƴan uwa musulmi mu san irin kalubalen da muke fuskanta babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan kangi sai mun koma zuwa ga asalin da Allah ya halicce mu dan shi shine dan mu bauta masa ba dan mu bauta wa wannan sa ba wanda kuma wannan bautar ba za ta taɓa yiwa ba sai da ilimi shi yasa Allah subhanahu wataala tun a kissar halittar babanmu Adamu ya nuna mana muhimmancin ilimi shi yasa a kissar annabin mu fiyayyen annabawa limamin manzanni wahayin farko da aka yi masa aka ce ilimi a cikin mu ne zaka samu mutum yayi shekara 40 a shekara 40 din nan bai taba yin awa biyu a gaban malami da littafi ba a shekara 40 a cikin mu ne zaka samu mutum cikin awa 24 din sa dare da wuni ba yi da minti 40 na ya saurari wani abu na ilimi dan ya gyara addinin sa dan ya gyara imanin sa haka muke ta rayuwa kuma duk waɗannan mutane da suke wannan rayuwa irin ta dabba ya akuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am kuma yanzu idan magana ilimi ta taso za su sa baki zai yi analysis zai yi fashin baki ai kaza kaza a cikin mas'aloli masu tarin muhimmanci a cikin mas'alolin da malamai sukan ce ko da sahabban badar ka dawo da su kace ku ba mu fatawa akan kaza ba za su yi azarbabi ba sai sun tsaya sun yi dogon nazari da bincike amma shi yana zaune a majalisarsa ya ci gadarsa ko ya share kansa yanzu nan zai fidda fatawa ai kaza kaza ne to wannan shine halin da muke ciki shi yasa duniyar mu ta ki kyau addinin mu yaki tsayawa a duniyar an yi mana fintin kau a addinin idan muka yi wata dirkaniyar sai ka sha mamaki kamar ba mu ne mutanen Kano ba da ake cewa kanan nan tumbin giwa kanan nan kaza kanan nan kaza to da ka ya ƴan uwa masu albarka wallahi sai mun koma cikin taitayin mu sai mun koma cikin hayyacin mu sai mun koma mun nemi ilimi wurjanjan Allah madaukakin sarki a da ya sanya hanyoyin samun ilimi suna da wahala sai an yi niƙaƙƙiyar tafiya sai an sha wahala sai an yi kaza saboda Allah ya san himmar mutanen da da yadda suka san daraja da martabar ilimi za su iya fuskanta kowane kalubale don su neme shi amma in yanzu ba su da wannan himmar muhimmancin ilimin bai kai haka ba a wajensu idan ka ɗauka ilimin zamani abin da muka ɗauka kawai don a samu kuɗi ake yi shi yasa sai ka samu mutum inda yana da 'yar kasuwarsa yana samun taro da sisi ba ruwansa da ya karatu shi abin da yake gani ilimin ba wai don a samu kuɗi ake ba to ai yana samu ilimi ya wuce gaban ka ce dan a samu kuɗi ake yin sa ya wuce gaban wannan duk al'ummar da ta dauka cewa wai tana ilimi ne dan ta samu kuɗi to ta wulakanta ilimi ilimi ana yin sa ne dan a san kai ilimi ana yin sa ne dan a samu dukkan wata daukaka ta duniya da ta lahira kuma wata rahama da falala da Allah ya sa wa ilimi duk abin da kake tsammanin dan adam ya samu inda ilimi ana samu amma duk wata ɗaukaka da ɗan adam zai samu in yarsa ilimi wallahi na kasashe ne shi kasashe ne shi amma duk wata ɗaukaka da ka sani in ka rasa ta in kana da ilimi wallahi baka gaza ba imamu shafi ya ce al'ilmu ya rfa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu ya hadumu baital izzi wa sharafi ilimi yana ɗaukaka darajar gidan da ba a san shi ba kowa ya san shi jahilci yakan rushe gida ko mun ɗaukaka gininsa ya ce ra'aitul ilma sahibahu karimun wa in waladatu aba'ul li'am naga ilimi mai shi yake samun daukaka ko da iyayen da suka haife shi ba kowan kowa bane ba mai infirad yace shi sani kan mai da bawa da mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka samai ko gaban wa ba ka zauna da tawaha ba maganin samun sahimma sai ka tabbata in ka soma rungume ilimi a dama komi wahala kazama rabbo ba za ya sha zuma ba Daka ilimi ɗaukakar duniya, ilimi ɗaukakar lahira. Allah ka ba mu ilimi mai amfani, Allah ka ba mu ilimi mai albarka, Allah ka sanya mu cikin ma'abuta ilimi da masu hidimta masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Duniya dukkanta Allah ya tsine mata, ya washe ta ba ruwansa da ita. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbai mushen wata akuya yace waye daga cikin ku zai sai wannan mushen akuya silai daya. suka ce ya ma'aikin Allah mushe ce fa ya za a musu yi tafi ɗaya suka ce ko tana da rai ma a sakkuce mai guntun kunne ce su akuyoyin laraba za ka gansu da zabga zaban kunnuwa su akuya mai gajeren kunne ba ta da daraja a wajensu ba sa santa suka ce ya ma'aikin Allah to ai ko ma tana da rai mai guntun kunne ce ba ta da daraja mu a wajenmu sai annabi ya ce to kun ga kyamatar da kuka yi wa wannan akuyar da ganin rashin darajarta da kimarta da kuka yi wallahi kyamar da Allah yake wa duniya ya fi kyamar da kuke wannan akuya amma abu ɗaya ne yasa Allah yake saurarar duniya da ma'abutanta yake ɗaga musu kafa samuwar alƙur'ani a cikin duniya da duk abin da ke hidimtawa alƙur'ani na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai na fito da ma'anar zancen Allah dan a fahimta abauta masa da shi to sannan sai ce illa wa ma wa alimun wa muta'allim sannan abin da aisa Allah yake ɗaga wa duniya kafa malamai da masu neman ilimi shi yasa magabata suke cewa karka yadda in baka zama cikin malamai ba a neme ka a rasa cikin tawagar masu neman ilimi dan in an rasa ka anan to ko a ina kake kana cikin tsinannun Allah Allah ya kiyaye mu Sheikhul Islam Ibn a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya bi wata hanya ta neman ilimi anan Allah yake gama shi da aljanna sawa'an neman ilimi kake ta hanyar wayarka duk lokacin da ake wasu karatuttuka kana bi don ka ƙara imaninka don ka fahimci addininka to ta wannan hanyar Allah zai sa rabon aljannarka a'a ta kakkiyar tafiya kake a'a niƙar gari kai gari ya gari man salaka tariqan duk wanda ya bi wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a ita sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna ta wannan hanyar Allah zai huwace masa hanyar shiga sa aljanna mazala ce wa innal malaika kuma ku sani malaiku la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi malaiku sukan sauke fukafukansu dan girmamawa idan ɗalibin ilimi ya fito zai tafi makaranta shi baya ganin su amma su suna ganin sa malamai suka ce irin yadda idan babba ya zo wucewa jami'in tsaro zai sara masa to haka ɗalibin ilimi in zai tafi makaranta mala'iku suna sara masa amma baka sani ba aka gaya maka wannan to dan Allah kai ku kai wa kanka da kanka asara na samun wannan daraja da wannan girma mazala ce wa innal alima ku sani mai neman ilimi da malami la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitana fil bahr malami da ɗalibin ilimi duk halittar da ke sama da ƙasa suna roƙa masa gafara har kifin da yake cikin teku yana wa malami addu'a da haka dan ka zagi malami ko ka tsine masa kai ka jiyo halittun sama da halittun ƙasa da kifi a cikin ruwa su ne masa addu'a to sannan manzo Allah sun sallama yace wa innal wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakibi fifiko na ne neman ilimi da mai yawan ibada da bai da ilimi kamar fifikon wata ne da sauran taurari akwai mutanen da zaka ga suna da ƙwazon ibada amma kuma fanko ne su a ilimi jahilai ne tuburan amma dai akwai son lazumi akwai son zikiri akwai son kaza madalla da wannan amma ina ma a ce da ilimi da haka manzo Allah yana so ya nuna mana falalar ilimi akan falalar ibada kaga dai ibada da muhimmancinta amma kaga yadda ilimi yake kirarta shi yasa masu hikima suke cewa baccin malami yafi ibadar jahili domin a baccin malami akwai ibada akwai kiyaye ka'idoji ya san da wani bangare ake kwanciya wani addu'a ake in za a kwanta yaya ake idan an farka da wani zikiri ake farkawa idan an yi mummunan mafarki ya ake yi wannan duk sai a cikin ilimi to malamin da ya san wannan ya kiyaye yafi jahilin da ya kwana yana sallah domin sallarsa duk birkaniya ce mota a randa da haka wannan yana nuna mana falalar ilimi kar mu sake a bar mu a baya sai manzo Allah ce innal ulama awrasatul awrasatul anbiya kuma ku sani malamai sune magada annabawa wa innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathu ilma faman akhadha bihi akhadha bi hudnin wafir annabawa da suka tashi barin duniya basu bar gadan dukiya zinare ko azurfa ba gadan ilimi suka bari da haka duk wanda yayi ilimi to shine magajin annabawa domin Allah subhanahu wataala ya bashi gadan su kuma ya ƴan uwa ilimin nan iri iri ne akwai ilimi mai amfani akwai ilimi mara amfani shi yasa manzo Allah yake salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu min ilmin la yanfa duk lokacin da za ku roki Allah ilimi ku ce ya ba ku mai amfani ku nemi tsarin sa daga ilimin da bai da amfani domin ilimin da bai da amfani ne shi yakan zama kamar kare a cikin al'umma shirme da shiririta da hayaniya kaga mutum yana yin abin da ko dan tasha karshen abin da zai yi kenan kuma da sunan malinta واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحظ أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية هنا فدا العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه idan aka ce ilimi ilimi da sunan ilimin addini shine sanin magana Allah Qur'ani kenan sanin maganganun manzon Allah hadisai kenan sanin maganganun sahabbai wanda su suke fassara maganar Allah da fassara maganar manzon Allah yace ba wani rikita rikita abin a fili yake ba wani abu sama da wannan aya hadisi maganganun magabata shine addini shine ilimi mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bayin rasuli wa bayin ra'ayi faqih in ba shirme ga da hauragiya a ce annabi ya ce kace wani ya ce waye shi wannan wani a ce sahabi ya ce kace wani shehu wani ya ce waye shehu wani shehunta ta kare a sahabban annabi gaskiya da fayyace ta da tsage ta da sanin manufar Allah ta kare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wanda ya san Allah cikin bayin Allah kamar manzan Allah babu wanda ya san manzan Allah cikin al'umar manzan Allah kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka mu kiyaye wannan shine ilimi wannan shine shari'a Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta Allah madaukakin sarki ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka sanya mu cikin ma'abuta ilimi da masu yi masa hidima Allah ka sanya mu cikin ma'abuta ilimi da masu yi masa hidima Allah ka sa ilimin mu ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu Allah madaukakin sarki ka wayar da kan al'ummar musulmi ta fuskar sanin mahimmancin ilimi Allah shugabannin al'umma da mawadatan al'umma ka dawo da hankalinsu cikin hidimtawa ilimi domin da wannan ne al'umma za ta ‘yantu da wannan ne al'umma za ta san ciwon kanta da wannan ne fitina za ta ƙare da wannan ne al'umma za ta kai ga inda take so ta kai ta fuskar samun ɗaukaka sayyidina ali yana faɗa ya ce da a ce jahili zai yi shiru to da an zauna lafiya amma duk fitinar duniya shine malami ya magana jahili ya saba ya ce anan ake rigima amma da lausa katal jahil la'aminan nas da jahili zai ja baki ya shiru to al'umma za ta zauna lafiya to in ku kana so kai magana sai ka fara yin ilimi kafin kai magana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya sa aljannar firdaus makomarsa Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a aljanna Allah ya albarkaci bayansa sako na biyu shine rashin ɗaya daga cikin iyayen ƙasa tsohon shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya sa aljannar firdaus ta zama makoma a gare mu da su baki daya duk da haka akwai sako mai matukar mahimmanci na abubuwa da muka sun faru musamman a wajen jana'izar shi janar Muhammad Buhari na shiga da iyalansa mata suka yi na bakaken kaya haƙƙi ne akan dukkan wanda ya ga al'umma tana ba daidai ba kuma ya sani ya faɗakar da ita wannan al'ada ta sa bakaken kaya a yayin bakin ciki kiristoci suke yi ba musulunci bane a hankali a hankali 'yan shi'a suka aro ta daga kiristoci suka matso wa da musulmai ita kusa to yau gashi abin takeici waɗanda ba a yi musu shaida da shi an ci ba musulmi amma kuma sun fara ɗauka to da wannan muke jan hankalin dukkanin shugabanni da dukkanin iyayen al'umma da dukkan wani mutum da yake da rai duk abin da ka san za a yi ba daidai ba bayan ka mutu to yana daga cikin haƙƙinka ka koya wa al'ummarka kafin ka mutu ka koya wa iyalanka kafin ka mutu kai musu nasiha kafin ka mutu domin wannan yana shiga ƙarƙashin faɗin Allah ku an fusa kuma wa ahalikum nara azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mamaci idan ya mutu aka yi masa kuka kukan da ya saba wa shari'a to sai an masa azaba malamai suka ce abinda ake nufi in ya san za a yi masa kukan amma bai yi wasiyar ka a yi masa ba da haka wajibi ne akan mu masu rai duk ire-iren waɗannan abubuwa ka rubuta a wasiyarka banda kaza banda kaza banda kaza in na mutu kar ku yi min kaza idan ka mutu ko sun yi babu ruwanka Allah ba zai kama ka ba wala taziru wazratun wizra ukhra sannan manyan mu lalle su kiyaye wannan dan idan muka yi shiru muka bar wannan abun to gobe ma wani kila minista in ya mutu sai kaga su ma iyalansa sun yi kila wani gwamna in ya mutu shi ma sai kaga iyalansa sun yi to Allah ya gani mun isar tare da dukkanin fatan alkhairi amma ku sani wannan abin da kuka fara ba alheri bane ba ba addinin musulunci bane kiristanci ke yin wannan addinin musulunci ya hana wannan Allah ya samu gane Allah ya samu dace wa salamu alaikum